أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنشتوا رحمكم الله إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنشتوا لعلكم ترحمون
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك
ya ayyuhar rasul ya ka wannan manzo ballig ka rizkar da dukkan abin da aka so ka zuwa gare ka min rabbika wato daga ubangijinka wala taqum shay'an kar ka boye wani abu ne daga gare shi khaufan dan tsoron an tunala ka a same ka bi makruhin da wani abin ki وإن لم تفعل فما بلغت رسالاتي in baka aikata ba ai lam tu ballig jami'a ma uzuri in ba ka rizka ka rizkar da dukkan abin da wato aka saukar gare ka ba to fa ma ballakta risalatahu ko kuma risalatihi wato baka riskar da manzancin sa bil ifradi risalatahu wal jami kuma risalatihi li'anna kitmana fa biha domin boye shashin ta ka kitmani kulli haka man boye dukkan ta ne والله يعصمك من الناس wallahu Allah ya asumuka shine mai kiyaye ka daga mutane an yarsu lokacin kashe ka wa kana sallallahu alaihi wa sallama yuhrasu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yuhrasu ana wato gadin sa hatta nazalat har sai da wannan aya ta sauka fa kala sai ce da masu gane in sarifu ku juya ku tafi fagar asaman ne da asaman Allah hakika Allah ne ya ya kiyaye ni rawul hakim hakim ne ya rawaito wannan wato hadisin to nan nan da yake ma bullakta da sala ta yi ko da ta yi Allah ta'ala ya ce yana cewa yana wato zance da bawansa da manzansa sallallahu alaihi wasallama eh da sunan manzanci tunda bai na mai umarni gare shi da tsirai riskar da dukkan abin da Allah ya aiko shi da shi wa ina hakika dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi umarni ya tsaya da abin da aka aiko shi mafi cikawar tsayawa Buhari ya ce wajen tafsirin wannan aya shi haddasa Muhammad bin Yusuf Muhammad bin Yusuf ya zantar da mu Sufyan ya zantar da mu daga Isma'ila daga Sha'abi daga Masruqu daga Nana Aisha Allah ya dade ita Allah ta ce duk wanda yake maka annabi Muhammad ya koya wani abu daga abin da aka saukar gare shi hakika wanda duk ya faɗi wannan ya yi ƙarya ya yi kyau sun gaza to
إن الله لا يهدي القوم الكافرين Allah baya shi da mutanen da suke kafirai to nan kuma bukatar sallallahu alaihi wasallam ya horatu sawu ga wani hadisi ne nuna na Aisha radiyallahu anha an karɓo daga nana aisha Allah ya dade ta kala ta ce la ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zama yayi yayi rashin baccin dare lokacin da ya gabato Madina fa kala sai yace min ashabi ya rukuni ina ma zan samu wato mutum nagari daga sahabbai na da zai gadi na a daren nan kala kala sai yace tsakanin nan mu muna nan haka sai muka ji wato karo wato wato kawar sai muka ji wato ka sausawar wato makami makam makamai ko kuma makami tsara sai ce waye wannan sai ce sadu bin abi wa qasim ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce diki me yazo da kai fa qala sai fa qala sai ya ce wato tsoro ne ya afku a zuciyata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa jitu sai na zo a hantu in gadin sa la ne sai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a sannan sai manzo Allah ya bacci a cikin wata ruwaya wancewa wato wanda ya zo wato wanda ya zo ya samu wato wanda suka zo suka samu manzo Allah su ne sa'adu da huzaifa bin yamani ala suka ce mun zo ne don mu yi gadin ka sai maza na sallallahu alaihi wasallam ya yi baccin sa ya dida hu hatta da naji wato min sharin sa wanda shi ta ce wannan aya ta sauka shi da nan maza na sai ya fito da wato min ya fito da kansa daga kubba wa kala yace kowa ku mutane ne ku juya kowa ya tafi hakika Allah ya kiyaye ni in ta ta
قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم
قل يا أهل الكتاب يا كما أبو الكتاب lastum ala shay'in ba ku zama a bisa wani abu min addini daga addini wutar da biyu da za a rika kilan yara da shi hatta su ki mutare ta haddace kun tsaye da hukuncin da yake cikin attaura wal injila da injila wa ma unzila da abin da aka sauka ilaikum gare ku min rabbikum daga ubangijinku da an ta'amalu shine ku yi aiki bi ma fihi da abin da yake cikin sa wa minhu al imanu bi a cikin kuma abin da yake cikin nasa akwai imani da ni وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا والله واتما واتما أنزل إليك abinda aka so ka gare ka min rabika daga ubangijin ka shine daga alqur'ani wallahi zai kara shiri daga cikin su duguyana shi shigi wa kubran da kafirci likufrihim saboda kafirce wasu bihi da ji فلا تاف على القوم ke jire الكافرين kai baki cikin bitan mutanen da suke kafirai illan yin ne duka in ba su yi imani wato da kai ba ai la ta hakan ba kakka damu bihim da su
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون yahzarun kaga wanda suka yi imani wato kuma wanda wanda suka yi yahudanci su ne yahudawa wa sabiun da sabi'awa jama'a ce su kuma sabi'a daga cikin wasu yahudawa wanda sara da nasara to man amana minhum billahi wanda suka yi imani daga cikin su billahi da Allah wal yawmil akhir suka yi imani da ranar lahira wa amila salihan suka ji tsowa suka aikata aiki na gari to fa ka fala khawfun alaihim babu tsoro gare su kuma ba za su yi bakin ciki ba fil akhirati a gidan lahira habrul mutada wannan shine labarin mutada wa dallu ala khabari inna ko mai shirewa zuwa ga labarin inna alam kai sani cewa bayan Allah masoya Allah babu tsoro gare su na na na'am cikin abin da baya kasancewa bisa wani abu domin su suna tsaye da alkur'ani do- kuma su yi aiki da shi zahiri da batini su ba za su yi bakin ciki ba a bisa abin da suke gogayya da shi na wahalce-wahalce da wato wato tsanantsanar tsanance-tsanancen riyadoli da kuma wato ijtihadoji da kuma wato sabawa abin da yake cikin zuciya cikin barin duniya wato da wato da wato na wato da wato wato da don ku sai alhawa son zuciya wala kuma akan abin da ya same su na wato musiba da kuma wato da da da musibu ah, da musibu dai domin su sun riga sun kubuta daga kwaikwayo wato sun kwarayya duk hakiki da sukan kancewa wato wahalar wahalce wahalcen takalifai kuma ya ya dauke ne gare su su suna tare da Allah cikin dukkan halayensu wato wajibi bisa mumini wato wa'alal mumini wajibi akan mumini ya maganin wato cutarsa ta zuciya daga wato wato sifofi wanda suke makaskanta da kuma wato ya kubuta min nifaqi daga munafunci da kuma ya je ya sayar ku da wato ma'abuta ittifaqi wanda suka dace da ubangiji Ibrahim al-Hawaz yace Allah ya tsaka sirrinsa wato maganin zuciya guda biyar ne shine karanta Qur'ani da bibiyan ma'anoninsa da kuma wato wofintar da ciki da kuma tsayawar dare da kuma kan wato eh da kuma kankan da kai zuwa ga Allah wato yayin tsakar dare wajen lokacin sahur da kuma zama da mutane na gari ya yi kyau kwarai da gaske eh, an ce wato ita zuciya tana da tana da le- tana da cutar ciki wajen guda saba'in amma likitan zahiri guda ɗaya isa ne shine in tana cuta tana ciwo tana raɗaɗi ya bada maganinta amma duk sauran cutar cikin bayan da suka san su sai waliye bayan Allah su ne za su baka maganin su eh su za su fitar da hasada daga cikin zuciyarka su har fitar da kyashi su fitar da son zuciya su fitar da wato wato su fitar da wato dacewa da shedan a cikin ta komai dai su suna da maganin su in ka bayan Allah duk sai su ga warkar da kai da mura wannan Mm. Mm.
نعم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوي أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون yaqtulun laqad ahadna mithaqa bani isra'ila wallahi hakika mun rikewa su alƙawarin bani isra'ila bisa imani billahi da Allah wa rasulihi da manzanninsa kuma mun aika musu manzanni mun aika manzanni zuwa gare su duk sanda manzo ya zo musu minhum daga cikin su da abinda wato ba shi zuciyarsu take so ba minar haƙi na daga gaskiya kazzabu sai su sai fantar da shi fariqan Farikar yankin jama'a ne da gare su wato kazzabu sun sare fantar da sun sare fantar da wato manzannin wato farikar wato jama'a kai daga minhum daga cikin manzannin kazzabu su wato mutanen sun sare fantar da su wa faqirika wasu kuma jama'a minhum daga cikin su ya kusuruna sun kashe su ka zakariya kamar annabi zakariya waya haya da annabi haya wa ta'diri bihi min wato ta'diri bihi min kutilu ba wato ba ba kutilu ba hikayatu lil hali hikayatu ta hali almazi yato da shuɗe lil fasil saboda wato kan aya وحسبوا ألا تكون فتنة فأموا وسموا ثم تاب الله عليهم ثم أموا وسموا كثير منهم hasibu sun zaci Allah ta kuna fitnatun ai wato wata fitina ba za ta abku ba ai azabun azaba jihim da su ala takzibu rusul da suka wato tare bantar da manzanni da suka yi sai suka zaci wato ba wata musiba da za ta abku a kansu eh saboda sun tare bantar da manzanni wa qatlihim da kuma kashe su fa'amu sai suka makance an haƙi ga barin gaskiya fa lam yunfiruhu ba su ganshi ba wasanmu kuma suka kurumce an istimahi ga barin jinsu sun ba taballahu alaihi sannan sai wato Allah ya tabu tuban su lamma ta buya inda suka tuba amma bayan sun tuban kuma sun ma'amu sai suka kuma ko suka kuma makancewa wata mu suka kurumce saniyan na biyu wato sun ma'amu kai sai suka kuma sun ma'amu kasirun minu sai tile daga cikin su kuma suka kuma makancewa wa wata mu suka kuma kurumcewa saniyan wato na biyu wato wato duk suka mak bayan da san sun tuba to wasu daga cikin su baki ɗaya su suka dawo suka kuma wato aikata irin abin da suka tuba din wato aka yafe musu sai suka kuma aikata shi والله بصير بما يعملون Allah masani ne duk abin da suke aikata zai saka musu da shi لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن maryam hakika wato wanda suka ce Allah suka ce Allah shine Isa dan Maryam almasihu abin da fada albarka wallahi hakika wa'annan sun kafirta sabaka mislihu irin sa ya riga ya وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وقال المسيح وقال لهم المسيح sai annabi Isa wato abin shafa da albarka ya faɗa musu yace ya ku bani Isra'ila ku bauta wa Allah ubangiji na kuma ubangijin ku fa inni abdun ni bawa ne na Allah wa lastu bi ilahi ni ba wato Allah bane in ni ba Allah bane ku bauta wa Allah da ni da ku dukkan mu bayin Allah ne إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأويه na النار innahu lamarin da shi amin duk wanda ya tara wani abin bauta da Allah fil ibadatu a cikin bauta ya tara wato wato wato ya tara wani Allah to faqad harrama Allahu alaihi aljannata yiga Allah ya haramta aljanna gare shi ai mala'ahu ya hana shi an yadkhula ha wato ya shige ta wa ma'ahu an-nar makoman su shine dai wuta وما للظالمين من wa أنصار yara wato masu taimakon zalimi daga azzalimai yamna'uhum da za su kare su min azabillahi daga azabar Allah لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة wallahi hakika wanda suka ce Allah wato na ukun ukunni ne wallahi kafar sun kafirce idan sun ne suka ce inna Allah cewa Allah dai salusu alihatin shine na ukun alloli salatun allolin guda uku ahaduha ta farkon su wato a ai ahaduha shine wato ɗayan wato Allah guda uku wal akharani na biyun kuma Isa Isa ma Allah ne kuma mahaifinsa ma Allah ce hum firqatu su jama'a ce min nasara daga nasara وما من إله إلا إله واحد بابا بوتا da cancanta sai dai ubangiji wahidin makaɗaici وإن لم يمسكوا أما يقولون لمسن الذين كفروا منهم عذاب azabu na ne idan ba su hannu ba gaba abin da suke faɗa ɗin da milar tasilifi wato da daga wato ukunta Allah ce Isa Allah ne uwarsa Allah ce kuma Allah Allah ne wato in ba su fa- in ba su hannu daga gaba da haka ba wani wani wani ba su kaɗai ta wato Allah ba la masallan lazina kafaru minhum azabu zalim wa'anda wato wato wato azaba mai raɗaɗi wato za ta shafi wa'anda suka zama sun kafirce ai tabbatu wanda suka tabbata alal kubur musa kafirci za a yi musu azaba mulamun abun sa ihon nari shine wuta أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون sun ba za su tuba zuwa ga Allah ba su nemi gafarar su ma kaluhu daga abin da suka faɗe shi istifhamu tawbihin istifhami ne na urustawa والله غفور رحيم Allah mai gafara ne liman taba ga wanda ya tuba kuma mai jin kai ne biye da shi ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام mal masihu ibn maryama annabi isa abin shafa da albarka dan maryam bai zama ba illa rasulun sai dai manzo ne kar khalad min qablihi rusul manzanni sun shude da suka gabace shi wa huwa yamdi shi ma zai shude da sun misalin su walaysa bi ilahin shi ba wato Allah bane kama za a muka mai da suka riya wa illa wato da wato in ba da da ba wato tunda ba Allah in ba dan haka ba na ma ba shi ba da bai shude ba ai da Allah ne wato shi ma da ba ce shi kenan ya zo ya tafi ba eh an ɗauke shi zama zai dawo kuma wato ya dawo ya cika aikinsa yana cikin al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma shi kenan ya mutu ya tafi eh tunda ko zai mutu zai tafi ashe kun ga ba wato ba Allah bane wa ummu mahaifiyarsa siddiqatun siddiqiya ce ai mubaligatun ne ita mutuka ce da siddiqi cikin gaskiya kana sun kasance da ita mahaifiyar tasa da shi sun kasance ya akula da tsama suna cin abinci kaga yari hima kamar wani su min alhayawanati na daga wato rayayyu wa man kana kazalika duk wanda ya kasance ka- kamar haka yake to la yakunu ilahan ba zai zama wato Allah ba tunda zai yi bukata zai ci zai sha zai je bawani zai wato wanda duk ya zama haka ba zai zama wato Allah ba litarkibi saboda hauhawar hauhawarsa wa zabihi da rauninsa wa ma yashu minhu da abin da yake faruwa daga gare shi min albawl daga bawli wal gaidi da gaidi انظر كيف نبين لهم الآيات manzon ka duba mu da ajiban kana mai mamaki kai ba mu bayyana lahum ayati ya muke bayanin ayoyi gare su alawa hadani yace na bisa kare takar mu ثم انظر أن yufa ko يوفقون sanan sai ka duba kai ba yufa ko ya ake ji yadda su gabaran gaskiya ma kiyamil burhan da da tsayawar dalili ولا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا barran ولا نفعا kun ka ce kun bauta wa koma bayan Allah ai wato gairihi wannan sa ku zama kuna bauta wa wani Allah ku bauta wa ma la yam ma la yamliku lakum darran abinda baya mallakan baya mallakar wato wata cuta gare ku wala naf'an wala wani amfani والله هو السميع alim العليم Allah shine mai ji da akwalikum ga zantukan ku alim masani kuma da halayen ku قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق kun ka ce ya kuma abuta littafi su ne yahudu da- da nasara la ta gulo fi dinikum kakku ja kakku tsallake iyaka ai la ta jawo zul hadda kakku tsallake iyaka fi dinikum a cikin addinin ku guluwar tsallake iyaka gairar haƙƙi wannan gaskiya da an taba isa shine ku saryar da daraja annabi isa ta yi ƙasa au tarfa'uhu ko kuma ku ɗaga shi fauka haƙƙi burbushin wato daraja haƙƙin nasa ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ƙwararru ba za ta tabi wa hawa a ƙaunin kan ku bi wato soye-soyen zuciyar ƙaunin wasu mutane ƙaddalu da wato haƙiƙa sun fata min ƙabulcin gaba duk luwuhin saboda wato zarce wasu tsallake iyakar iyakarsu wahum aslafun su ne wato marigayensu wanda suka gabace su shagabanninsu wa aballu kasiran وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء Eh, السبيل sun batar da tili minan nasu daga mutane waɗanda kuma su ma sun bata an sawa istabili gaburan wato hanya wato ta gari ai dariqil haqqi ta farki na gaskiya wa sawa'u sawa'u ashin wato fil asla asali al wasatu shine tsakaitaka لئن الذين كفروا من بني إسرائيل ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam bayan Allah an ci wanda suka kafirce daga bani Isra'ila ala lisani Dawuda bisa harshen annabi Dawuda da to da an da alai shine ya addu'a gare su fa mufsihu qiradatan sai aka shafe su suka zama barai wa hum ashabu ailata sun yi wato mutanen na ailata haka nan wa Isa ibn Maryam da Isa dan Maryam da an da alaihim shi ma ya addu'a alaihim akan su fa mufsihu sai aka shafe su hanazira wato alhanzirai وهم أصحاب المائدة الدنيا ما أبوتا ولن مائدة ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك اللعن وشانك أراتو لأنت الدعاء أكي مسو سوى دواتو سابعة وانتو سابعة هذا سكي سن سابعة الله وكانوا sun kasance kuma ya asu duni suna tsallake iyaka كانوا لا يتناهون عن منكر karin fa'alu kanu sun zama la ya tana hauna ba sa hannuwa ai la ya naha ba zuhun ba nan shashin su baya hana shashi an mu'awa da su munkarin ka koma wa aikin wato aiki wanda yake abin ki fa'aluhu da da suka aikata shi wato da sun aikata shi to kuma in ba wato ba mai hana su wato su kuma koma su kuma aikata shi لبيس ما كانوا yaf'alu abin su da zama suna aikata shi hakika ya mugunta bi ilmu aikin su haza wannan ترى كثيرا منهم يتولون الذين kafaru كفروا kana ganin ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kana ganin tili da yawa minhum daga cikin su ya to yatluna ayata wallawna alladina kafaru suna soyayya da wanda suka kafirce min ahlul makkah daga mutanen makka bugulan dan kiyayya laka gare ka
لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم khalidu wato kana ganin su sai za ka ga a cikin su da yawa daga cikin su wai za su je su soyayya da mutanen maka saboda wato suna kinka su tunda baka shiri da mutanen maka su bari su soyayya da su labisa ba da mallahum anfusuhum wato abinda wato zukatan su suke wato suke gabatar musu da- da shi labisa ma wato labisa hakika wannan ya mugunta min al'amal daga aiki lima adihim saboda wato makomansu almujibul almujibul lahu abun wajabtawa gare su an sahid Allahu alaihim wato labisa ma da mallahum anfusuhum an sahid Allahu alaihim wato Allah ya fi shi gare su wato abinda wato wato abinda hannayensu wato abinda ma wato kawunan su suke wato gabatarwa gare su shine Allah wato shine labisa ma ya labisa kai ya mugunta min al'amali lima adihim saboda daga aiki saboda makoman su almujab abun wajen ta Allahu gare su an sahi Allahu alaihim Allah ya fi shi alaihim gare su wa fil azabi hum khaliduna su ko masu dawama ne fil azaba a cikin azaba ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء zama wato ولو كانوا walau kanu da dai sun kasance yumini sun imani billahi da Allah wanda nabi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ma unzila ilayhi da abinda aka so gare shi mattahazuhum da su kafiran nan auliya a masoya ba ولكن كثيرا منهم فاسقون ko sai dai tiri daga cikin sun zama da su fasikai har zuwa masu fita ne an imani ga bayan imani wato saboda wato kin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka sai suke wato yin soyayya da makiyansa eh ya kamar yadda wato Imam Yusuf Buhari yake cewa wa wa habibu- wa- wa udatul wa- wa udatul habibu hum a'da'u ko eh wanda yake kin masoyinka ka ga wato yana kin masoyinka ka ga kai ma yake ki kenan to wanda kuma yake soyayya da mas- da makiyanka to kaga makiyanka ne to saboda haka tun da kafiran maka a nan aka haifi manzo Allah kuma suke kinsa to saboda haka tun da ba sa shiri da shi to su bari su je wato su soyayya da su wato kaga wato wato a- wato a bata wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan to shi yasa Allah yake cewa wato abinda suka gabatar da kawunan su to shine wato ya mugunta ke Allah tabaraka wa ta'ala ya fushi da su kuma za su dawama a cikin wuta نعم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا
farko ya za ka samu wallahi za ka samu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam za ka samu wato ashaddan nasi mafi tsananin mutane a dawatan kiyayya lillazina amanu ga wanda wato suka yi imani al yahuda yahudawa ne wallazina ashraku da wanda wato suka yi shirku min ahlin makkah daga mutanen makka waɗannan su ne suka fi kiyayya ga mu'minai lita da'u bi kufrin saboda rubanta rubanyawa kafircin su wajahalihim da kuma jahilcin su wani himatihim da kutsawa su bitti ba hawa cikin son zuciya wato za ka same su sune suka fi kin musulmi eh sun fi kin musulmi wato da wanda suka yahudawa da wanda suka wato mushrikai eh hatta yanzu idan ka samu ba yahude da wato wanda yake kirista to kirista ya fi son musulmi akan ba yahudi eh ba wanda yake shan wuyar wato yake shan wuya a cikin musulmi irin wato hannun wani irin ba yahudi eh saboda su ba yahudi kamar yadda Allah yake faɗa saboda kafircin nasu ya rubanya da jahilcin su da kotsawa su cikin son zuciya saboda Allah tabaraka ta'ala ba abin da bai gaya musu a cikin littafi ba ya gaya musu a cikin attaura ya gaya musu a cikin linjila cewa ga manzala zai zo ga sufofinsa ga sufofinsa ba shi ɗaya suka kiyarda da ya zo shi gani suka canja suka ce su ba san wannan ba da suka je gun kafiran baka sanda za a yi gazotul ahzab yakin tattarkiya ai tashi suka yi su kafirai su yahuda da suka haratu za su yi tattarkiyar sai suka tafi maka don su haɗa kai da mutanen maka da suka je sai suka ce to abin da za mu yi za mu tambaye ku me kuka me kuka fahimta a sha'aninmu da mu da Muhammadu muna son mu fahimci shin wato a'a sai kai da suka je maka su sai kafirai maka da yake su ma abuta gumaka ne ba wani addini a gunsu sai suka tambaye Yahudawa suka ce shin yanzu kuma abuta littafi ne mu ba mu da wani littafi littafin da Muhammadu ya zo mu ba yarda muka yi shi ba amma ko ne ma abuta littafi to muna so ku ba mu ansa maimakon yanzu mu zo mu haɗu da ku mu je mu wannan mai yaƙi Muhammadu mu je mu gazotul azab sai kun ba mu wato ansa shin a littafin ku waye a gaskiya mu ne da gaskiya ko Muhammadu ne da gaskiya in ji mutanen masa sai Yahuda suka ce a ina ai Muhammadu ba shi da gaskiya ai a littafin ma ku ne wato ku ne da gaskiya to shine Allah ya ce alam ta ilal ladina utu nasiban ko zuwa karshen aya ga su an ba su littafi an ba su ilimi amma saboda son zuciya shine suka kauce wa ilimin suka dace da mutanen maka wato suka ba mutanen maka fatawa akan abin da suke so dan a hada zuwa yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
نعم ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى to kaga abin da muka faɗa wanda ta ji janna a karabahun mawadatan za ka wallahi za ka samu wanda suka fi su wato kusancin soyayya lillazi na amanu ga wanda suka yi imani to za ka sami allazi na kami na nasara wanda suka ce su nasara ne eh su nasara sun fi wato soyayya akan wato sun fi son musulmi akan ba yahudi eh da za a ce wanne ne ya fi so to sai a ce na nasara ya fi so su sa wa ma musulmi ya akan ba yahudi
نعم ذلك بأن ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون
zalika ai wato kusancin soyayya ta zulumi ne ga mu'minai ai da Allah ai sabba anna minhum isisina cewa a cikin su akwai wato isisina ai ulama a malamai ko rubana da wato da masu ibada ko annahu da cewa su kuma la yastakbiru da ba sa girman kai a zai bayan haƙi ga wurin bin gaskiya kama yastakbiru yahudi kamar yadda ka wato yahuda suke girman kai na bin gaskiya suna girman kan su bi gaskiya wa ahlu makka da mutanen makka su ma suna girman kan su bi gaskiya nazalat wato ta zo ne bi wabdin najashi a cikin wato tawaganan ta najashi wato alqadimina wato masu gabatowa alaihim da rashin habashi daga habasha قرأ صلى الله عليه وسلم سورة ياسين النبي صلى الله عليه وسلم يا كرنت سورة ياسين عليهم غريسو فبكوا sai suka yi kuka wa azlamu suka musulunta wa qalu sai suka ce ma asbaha hadha bima kana yunzalu ala isa ko me me ba ma su ma asbaha hadha mamakin kamar wannan da abin da yake sauka ga annabi isa ko kuma ake saukar da shi ga annabi isa wato da suka ji qur'ani sai suka ce a wannan kamar abin da ake saukarwa da annabi isa ne eh sai Allah ta'ala ya ce وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ga kisan da ya shi masana da yawa a ta yi yawa wai za ta mi uwa uzula ilayi idan wasu suka ji abin da aka wai za ta mi idan suka ji ma unzila illa rasulun zuwa ga abin da aka sauka zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama min alquran na daga qur'ani tara ayyuhum sai kaga idanuwan su tafidu tana koran yawa min aljami ne daga hawaye min ma arafu saboda abin da suka sani min alhaqi da daga gaskiya يقولون آمن يقولون ربنا آمنا فكتبنا مع الشاهدين yaquluna suna cewa rabbana ya ubangiji mu amanna min imani asaddaqna nabiyaka wato mun gaskata annabinka wa kitabaka da littafinka ka rubuta muna daga cikin wato masu shaida ai almuqirina masu furci da tasdiqi ma daga wato da gaskata su wato an kula din da jashi da habasha a wakacin kiristoci ne amma wakacin da aka matsanta wa musulmi a maka ai hijira manzala ce masa ya su tafi su tafi da habasha saboda akwai najashi sarki ne wanda yake adali hijira biyu aka yi zuwa habasha kafin manzala ya hijira ya tafi madina sahabai su tafi madina amma ba a ce a hijira ƙasar yahudawa ba amma an ce a hijira ƙasar ƙasar wanda suke nasara masihiyun
نعم وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق
wa malana a wato wa kanu sai suka faɗa wato sai suka faɗa fi jawabi man ayyarahum shin wato ba da amsa ga wanda ya aibata su bil islam da musulunci min al yahud daga yahudawa wato yahudawa sai suka aibata aibata su eh suna aibata su dan sun shiga musulunci sai suke cewa malana me ke gare mu ba za mu yi imani da Allah ba da abin da ya zo mana daga gaskiya shine alqurani ai la mani alana ba mai hanawa gare mu min al imani daga imani ma wujudin muku tabihi da yadda samun wato abin hukunta shi wadda mau muna tsammani ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصابرين muna tsammani da kwaɗayi ubangijin mu ya shigar da mu aljanna tare da mutane salihai almu'minin da mu'minai shigar da mu aljanna ta aljanna ƙara ta'ala sai Allah ta'ala yake فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها fa asabahum Allah sai Allah ya saka musu ma kalu da abin da suka faɗa jannatin wato aljannatai ne ta jimin tahta al anharu wanda ƙorami ne wato suke gudana a ƙarƙashin ta khalidin suna masu dawama fiha a cikin ta وذلك جزاء ne المحسنين wancan lokaci ne sakamakon almuti ne masu kyautatawa da imani da imani والذين كف والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب habul الجحيم jahil kaga wanda suka kafirce suka sarrafantar da ayoyin mu wancan ka su ne wato yan wuta wanda zala aya mai zuwa kuma ta so kallon ma hamma qawmin min sahabati an lazimi soma yayin da wato wasu jama'a daga cikin sahabbai wato wato daga cikin sahabbai wato suka yi nufin an yi lazimi su lizinci a soma za wato azumi kullum su azumi za su yi suka ce su sun daina komai banda su yi azumi wal qiyama da tsayuwar dare kuma suka ce ba za su tsaye ba za su duk dare ba za su yi bacci ba wala yaqrabu nisa ba za su kusanci iyalin su ba waddi ba za su kuma sha- shafa turare ba wala ya'kulu lahma ba za kuma su kuma cin nama ba wala yaramu ba za su kuma yin bacci ba alal firashi bisa shimfiɗa
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله da لكم kun sai Allah ya ce ya ku wanda kuka yi imani kar ku haramta daɗa ɗan abin da Allah ya halatta gare ku ولا تعتدوا ko ku tsallake iyaka ai la ta tajawazu amran lahi ko ku tsallake umarnin Allah إن الله لا يحب ta je المعتدين Allah ya ku la yuhibbu baya san almuta dina masu tsallake iyaka وكلوا مما رزقكم الله حلالا ba طيبا ku ci daga abin da Allah ya halarta muku wato ya arzuta ku halalan halal ne ɗayiban mai daɗi واتقوا الله الذي أنتم به ku مؤمنون ji tsoron Allah wanda za ku zama masu imani da shi wanda kuka imani da shi da yake a wannan gashi na a cikin samu wani ƙaunin faɗinsa da yake wani zanen lamma kan maƙaunin wato su mutum goma ne to sun je sun haɗa ɗakin wato usman bin mas'ulun a gidan usman bin mas'ulun suka haɗu aljumahi suka haɗu suka yi shawara haka to sababin kuma taruwar tasu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na'am ya yi wa mutane wato wa'azi yawan wani yini har sai mutane suka yi ta kuka wa'azin ya sa su suka yi ta kuka sai dukkan zukatan su shi kenan suka wato suka su yadda ma'ana zuciya su jitte ta kare shi kenan sai suka yi wato suka yi wato suka yi niyyar wato su tarahudi shi ne su aikata abin da muka faɗa ɗin na aya su ne su guda goma nan ga sunan su sai na abubakar ne da sai na ali ɗan abi ɗalibin da abdullahi ɗan mas'udin da abdullahi ɗan umar gifari da abubakar gifari abi hudefar da salim mu wato maulana abi hudefar da da miqdad dan aswadi da salman al-farisi da ma'qal ibn muqarrini da usman dan mas'uni sai suka yi shawara wa tafaku suka dace ala annahum su cewa su su za su rika shawa su za su rika sa kaya wanda ba yi da wani ado wato za su wato yanke wato mazakutan su kuma zamani duk za su zama ma a zamani ba wani zamani ba wani yinin da za su ci duk azumi za su yi kullum ba daren da za su yi bacci kuma kowane dare bayan kowane dare tsaye shi za su yi kuma suka ce ba za su kuma kwantawa a kan shimfiɗa ba ba za su ci nama ba da wato ɓargo wala ya karabu da dai ba za su kusanci wato iyalinsu ba wala tsiba wala turare ba za su za turare ba wato za su yawo cikin ƙasa sai wannan labari ya rubuci annabi sallallahu alaihi wasallam sai wanda Allah ya tashi sai tun gidan Usman bin Mas'unun sai zama da wato bai same shi ba sai ce wa matarsa ma balaga ne an zauji ki shin abin da ya riske na labari daga mutunci gaskiya ne wa ashabihi da sahabbansa fakari ya sai ta ki an tafi zuwa sai ta ki wato ta zama da ta ki ta wato tare ba kuma sai ta ji tsoro wato ta bayyana sirrin mijinta sai abu biyu wato ita ta ji tsoron ta gaya manzo Allah abin da yake ƙarya to sai kuma ta ji tsoron in ta faɗa masa gaskiya kuma ta bayyana sirrin mijinta sai ta ce ya manzo Allah manu in dai Usman ne ya baka wannan labarin to yayi gaskiya kaga ta kuɓu ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya yayin da Usman ne mutum ne zo masa sai ta ba ta su da yanzu na Usman ya zo wajen matar ta sai ta ba ta labari zalika da wannan sai shi da wato wannan abokan nasa guda goma suka haɗu suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya faɗa da lahu rasulullahi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su sun ba a bani labari ba cewa ku kun yi ittifaki akan kaza da kaza sai suka ce haka ne ya manzo Allah mu dai mu nufi komai ba sai alheri yin haka dai muna san alheri ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da su to ni dai ba a umarce ni da haka ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake alaikum haqqan haqqi tabbatacce ya tabbata akan ku ga kanku ku yi azumi kuma ku ci ku tsaye wa dare kuma ku yi bacci ni dai ina tsayuwar dare kuma ina bacci kuma ina yin azumi kuma ina ci da rana kuma ina cin nama ina cin wato ina cin maiƙo kuma ina zai ce wa iyali na duk wanda ya ƙi gaburan sunna ta ya zama baya son ba zai yi sunna ta ba to baya daga cikina baya daga cikin masu bi na shi ke ba za a lafi kuma tara mutane ba a tsama hulmi musu hudu ba ba tsara shi maza Allah ya ce ma me wato labarin mutane me halin mutane da wato suka wato haramta wato iyalinsu da abinci da turare da abubuwan sha'awa na duniya ni dai ban umarce ku ba ku zama isisiye wato wato wato malaman yahudawa da ma da fiqihansu da masu ibadarsu to ni dai a cikin addini na ba barin cin nama ba barin wato iyali ba za wato rukun wato sau ma'aji wato hasumaya sun yi cewa yawo na mutane na da wato wato ibadarsu shine jihadi cikin ɗaukar dinin Allah ku bauta wa Allah kar ku tara wani abu da shi ku je ku yi haji ku je ku yi umra ku tsaye da sallah ku ba da zakka ku azumci wata raurana ku daidaita wato yi ta kamlakun sai a daidaita gare ku mun gane kamlakun kaɗai dai wato wanda suka saya suka gabace ku kaɗai dai sun halaka ne saboda tsanantawa sun tsananta a lakansu sai Allah ta'ala kuma su ma ya tsananta musu wancanan ga wato na'am wato su wato wancanan da su ne sauran irin bakaya su shi ne sauran rakin su a cikin gidaje a cikin wato adira adira shi ne wurin ibadarsu wata ma da hasumoyinsu sai wannan aya ta sauka ya yi wanda zina mun za su harin tsaye ba su ma halar rahu lakum da ya kyau Amin. To. وكل مما نعم وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا Shi daga abin da Allah ya amsa ku halalan wato halal ne ɗayiban mai daɗi واتقوا الله الذي antum انتم به bihi mu'minun مؤمنون Allah da kuma zama ku ne kuke imani da ku kuka zama kuna imani da shi لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم Allah baya riko ku za kuma a shiga wato hukuncin wato wato wato rantsarance shine yake cewa ubangiji baya riko ku billahi wato da wato ya sashe bi aymanikum cikin rantsarancen ku huwa ma yasbuqu ilayhi lisan shine abin da harshe yake riga ya zuwa gare shi min gairi qasdin ba da nufin wato min gairi qasdin halibi ba da nufin rantsuwa ba ka kaulin insani ka faɗin mutum ya ce la wallahi wa bala wallahi ولكن يؤاخذكم بما عقدتم ba الايمان walakin sai dai wahidukum Allah yana ruwan rukon ku da abin da wato kuka kudurce shi na al'aimanin rantsarance ai kuka kudurce alaiha haƙatu kuka kudurce al'aimanin rantsarance alaiha a kansa da an halarta shi ne wato kuka rantsuwa an kasidin da nufi فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير amma ba رقبة ka fara su ka fara wannan rantsuwar da kuka nufi wato kuka yi nufin yin ta kuka yi ta ai al'ani al'yaminu ka fara wannan rantsuwar idan halittu in kuka hince kare rantsuwar fiye a cikinsa to ita'amu ashiratin masakin shine ciyar da miskinai goma li kulli miskinin muddin mudi ɗaya ya tabbata ga kowane miskini min ausaɗi ma su tsimu daga mafi daga matsakaicin abin da kuke ci ne daga gare shi amma su tsimu daga matsakaicin abin da kuke ciyarwar ahalikum wato iyalinku ne daga gare shi wato abin da kuke ci da iyalinku sai ku duba matsakaicinsa ai absaduhu mafi tsakaitarsa ko aglabuhu kuma mafi rinjayen abin da kuke ci da su la alahu ba mafi ɗaukakarsa ba wala adnahu kuma ba makaskancinsa ba eh sai ka duba abin da ake ci a gidanka wato abin da kuke ci na al'ada to sai a duba sai a duba me matsakaici ba za a ce za a nemo wato ƙulƙolin abin da ya fi tsada ake ci ba to kuma ba za a ce a tafi can ƙasa a da a samu wato a samo mafi kaskancin abin da ake ci ba a'a matsakaici za a samu to shine za a ci da miskini goma kowane miskini a bashi mudu daya ɗauki zotun أو كسوتهم auki sotuhum ko kuma tufatar da wayannan miskinan eh bi ma yusan ma ki sotun da abinda ake cewa tufa eh ba wai kawai shi ke nan an ce tufa ko wani irin abu a dauka a baya ba a'a abinda dai in an mutum ya sa za a san ya sa tufa ta kamishin kamar riga wa imamatin da wato wa amma mutum da wato ah, rawani wa izarin da kuma wato gyautu eh wala yasfi dan umma zikir ila miskinin wahidin wato duk abin da aka faɗa din nan na kafara ba zai isa ba a ɗauka a ba mutum ɗaya idan ka tara abincin mutum goma ka ba mutum ɗaya to kafara ka ba ta yi ba mutum ɗaya kawai za a ce ka bawa eh misalan an ce ka ce da miskini goma kowanne mudu ɗaya shi ke sai ka tara miskini wato mudu goma ka ke ka je ka kira wani miskini sai ka danka masa to ba ta yi ba tun da dai shari'a cewa ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya za ka yi to ka yi ɗaya ɗaya ɗin ko ba ka ganin yawan su to dai haka shari'a ta ce to dole ka tsaya kai hakan hauta hajji da kotu ko kuma yan tawato ta da mutum wato wuya ka yan tawato da wuya mu ne tun mumina kama fi kafara ta katil kamar yadda zuwa cikin kafara kisa wajen jihar da kafara ta jihari hamlar dan dauka lil mutlaqi ga mutlaqi ala ruqayyadi da wato abin da yake kayyadadde فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام duk wanda ya sa- bai samu wahidan tsayin ma bishir daga abin da aka ambata dinnan ba to fa siyamu salasata ayyam shikenan sai je ya azumin kwana uku bai samu iko ya ciyar ba kuma ko kuma bai samu wato bawa bawa ko mai wanda zai yanta ba na kafara to shikenan sai je ya azumin kwana uku eh kafara su shine kafararsa wa zahiruhu mabayyanuka annahu la yashtaratu tatabu wato ba a shaɗanta masa wato jijiyar juna ci wannan azumin ko alaihi shafi'i imamu shafi'i yana kan wannan eh zalika kafaratu imani ذلك كفارة أيمانكم إذا ألم halabtun wancanan ka abun an fito shine wato kafarar rantsaran tsanku idza halabtun idan kuka yi rantsuwar wahayin sun kuma kuka karya rantsuwar to shi kenan sai kun yi wannan ɗayan wannan in mutum bai yi ba to yayi laifi واحفظوا أيمانكم kun ku kiyaye rantsaran tsanku an ta fito ha ku warware ta malami kun alafi il birrin mutum da ya wato warware kan bai kasance a bisa wato aiki wato nagari ba au islahu wato au islahi bayni bayin nasi ko kuma gyara tsakanin mutane kama fi suratul baqara kamar yadda ya zo a cikin su- suratul baqara eh to kakku yadda wa ma'ana ku kiyaye rantsuwarku kakku yi rantsuwa ku saba abin da kuka rantse a kansa domin laifi ne wato zunubi ne sai dai idan wato bayan ka rantse sai kaga kaga abin da ka rantse cewa ba za ka yi ba sai kaga yin ya fi alheri eh wani ne da wani suke faɗa sai kace ka rantse ba za ka shiga tsakaninsu ba to shikenan sai aka ce to kai ka karya rantsuwar ka gyara tsakaninsu kuma kai ka fara haka aka fito eh ko kuma ka ce wallahi ba za ka je kai zumunci da wani dan uwanka ko ɗan uwanka ba a'a to ka karya rantsuwar ka je ka sada zumunci to kai ka fara to shi haka ake so eh نعم. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم kuro تشكرون kazalika ai misalin ma bayyana lakum ko kuma ma bayyana lakum abinda Allah ya bayani gare ku ma su ma ji ko kuma ma bayyana lakum ma ji kira wato misalin abinda aka yi bayani gare ku abinda aka ambata yubayyinu lakum ayati yubayyinu Allahu lakum ayati Allah yana bayanin ayoyinsa wato lakum gare ku la'allakum wa haqiqa ku tashkuruna ku ka gode masa Allah zalika bisa wannan يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان shaitan ya ku wanda kuka yi imani kaɗai dai giya shine almuskir mai sa maye almuskiru duk abin da yake sa maye to wannan aya shiga cikin wannan allazi yukhaniru al wanda yake cuɗanyar da hankali wal wasiru da caca al kumaru caca wal ansabu da al ansabu shine al asnamu gumaka wal azlamu wato da aqidahul istiqsami wato kyauro na raba gaddama eh kyauro na raba gaddama duk mun muna yin ta ko dan su wajen maulidi da kuma karatukan da ya wuce duk mun bayani wannan wato kyauro na raba gaddama eh kamar wanda aka yi a a a gindin Ka'aba zaman da za a zo za a zo zamanin da za a fanshi sayyidina Abdullahi to da duk waɗannan zamanin jahiliya haka ake to da waɗannan shi ne wani zuwa da giya da caca da gumaka da wannan sauran na raba gaddama to rijisun duk ƙazanta ne hadisin wato ƙazanta ne musta ƙazaru abin ganin kuma ƙazantarsa ne kuma min amalin shaiɗan yana daga cikin aikin shaiɗan allabi zai yi ruhu wanda yake kawace shi fa ta buhu فاجتنبوه لعلكم تفلحون ku nisance shi ku nisanci an rijiza wato wannan ƙazantar almu'abbar bihi an hajjira a shiyayi abinda aka yi ta wato tadiri da shi a wannan abubuwa da aka faɗa to ku ji tsoronsa ku nisance shi an tafi aluhu ku aikata shi za a kalku ko ku tuflihu da kwa rabota إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الأمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة kaɗai dai wato shaitan yana nufin wato an yi kyabai da kuma al'adawa ya afkar da gaba tsakanin kuwal bagda'a da kiyayya filhamra a cikin giya wannan sai da shata idan a taiti muhuma idan kuka zai ki musu lima ya hasulu saboda abin da yake samuwa fihi ma a cikin zuniyar sharri daga sharri wal fitani da fitintunu wayan da kuma ya tsare ku bil istigal da shagala bihi ma da su an zikirin layi gaburan ambaton Allah wa an salata gaburan sallah hatta ubangiji ya ke ɗince su da zikir da an bazu ta aziman don girmamawa alhagare ta فهلمتم منتهون tahun sun ba ku zama ba za ku zama masu hannuwa ba an itiyani ha wato gabaran zai ke wa an itiyani ma gabaran zai ke musu aikin tahu ma'ana ku hannu saboda zuwa ajiyar aya نعم sawu ya kawo kawai Eh. yawa sababin zuwa ha sababin saukar wannan ayar sayyidina umar radiyallahu anhu Allah ya kaya ce tana cikin muwafaqa ta din sayyidina umar wanda yake Allah ya wani abu akan giya eh za mu je yanzu a cikin wannan hikaya an sha an faffasa kai to ba ga to Allah kai mana da hukunci bayyananne a wannan sai Allah ya saukar da haramci eh ya to wato wato sababin saukan wannan ayar cewa sayyidina umar Allah ya daga reji kala yace ko a da baya kaɗan to to sababu nuzuliha sababin saukar wato wannan aya shine wato addu'a sayyidina Umar gaba saboda fadin sa hamdu bayanan shafiyan yace ya ubangiji kai mana wato kai mana bayani a cikin lamarin giya bayani wanda yake mai warkarwa wazalika wannan ko abin da ya kawo ya faɗa hakan hamdu yayin da wato lamarin na sha'ani yayin da wato a faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ya sauka ce da yake cewa innamal hamdu wa eh yas'alunaka anil hamdu wal maisir yayin da wannan aya ta sauka domin a wannan haramcin ta bai fito baki ɗaya innamal hamdu wal maisir a a sai ya yi wannan zina mece yas'alunaka anil hamdu wal maisir sai Allah ya ce qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'un lin-nas to kaga ba bayyane eh domin ita hukuncin da wato kaɗan kaɗan ya sauko saboda sun riga sun saba da ita idan an ce an saukar da haramcin baki ɗaya to wasu sai su kangare to haka Allah sai ya saukar da wato hukunci wato daki daki eh saboda shi ya fi sanin kowa da halin kowa na'am umar sai da manzala sallallahu alaihi wasallam a sai kira sai na umar sai karanta wannan aya gare shi to sai karanta masa waccan waccan ayar yasalunaka anil khamr wal maisir to da manzala ya kira sai na umar ya karanta masa wannan wato suka ayar sai na umar yayi wannan addu'a yace Allah ka bayyana mana hukunci wanda yake ne warkakke a kan lamarin giya sai wannan aya ta sauka ran sai ya halartar da ya halartar ya halartar da shi sai ya karanta masa sai ce ya ubangiji mun haɗu da mun haɗu daga yanzu mun daina sha akwai magana sana da ta ai an ban samu bayani a zai ne ya yi kyau kwaye da shi eh kamar da muka faɗa wato wato daki daki hukuncin ya sauka daki daki ya sauka latar da muku za ta amsa su kara ka gani ta sauka cewa kar ku je ku sha amma in za ku sallah wa ati'u Allah wa ati'u Rasula wa hazaru ku ji wato ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato kun ga duk inda za a ce abu Allah sai a ce abin manzon Allah in ka bi Allah baka bi manzon Allah ba to shikenan ba biyayya waye ya nuna maka Allah ai manzo Allah ne nuna maka Allah shi ko manzo Allah an kabi shi ka bi Allah duk wanda ya bi manzo Allah to ya bi Allah eh sallallahu alaihi wasallam amma ba za ka iya bin Allah ka ce ka bi manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam eh shi yasa Allah duk inda zai ba mu aiki ya shi a cikin nujumul huda na wala na shehu islam shehu ibrahim radiyallahu anhu ya yi bayani duk abubuwa wanda yake nufi shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya yi bayani irin wa'annan wato matsayi na manzo Allah Allah ta yi ku bi Allah ku bi manzo Allah kuma yace man yace rasula faqad ada Allah ko eh wa ma ramaita illa ma walakin Allah rama duk komai sai ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka samu komai eh shi sa Allah yake cewa ati Allah ku bi Allah wa ati rasul ku bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hazaru ku ji tsoron wasu ku tsaushi alma'afi sabo
فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين وإن توليتم إن كوكا بعد بايا أن تأتي قبل واسو بيايا سو فاعلموا كسني أن ما على رسولنا البلاغ المبين كأي جاء أبن ديكي كان واسو من غمو شيني رسكا دا أيكي مبيني آه الإبلاغ البين رسكا ومبيني amma wanda za uku sakamakon ku alina ya ina kanmu eh manzo za mu turo shi ka muku bayani eh amma kuma sakamako in kun bi to sakamakon mu zame muku in kun kibi kuma azaban mu zai zame muku duk abin da kuka yi mu ne zai zame muku ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح babu laifi akan waɗanda suka yi imani kuma suka aikata aiki na gari fi ma tsayin cikin wato abin da wato suka ci ai akalu suka ci min alkhairin min alkhamri na daga giyan nan wal mai sir da shatan nan kabla tahrim tun gaban a haramta su to eh tun gaban a haramta to shikenan sai wa'annan musulmi bayan Allah wasu daga cikin sahabbai duk suna yin wa'annan abubuwa to amma kan haramta ne to shikenan sai Allah ya ce babu laifi tun da ba kafin haramta suka yi babu komai a kansu idan mastaka amma fa in suka ji tsoron almuharram ma ta abubuwan haramta wannan ma'ana idan suka tsaru da buran wa'annan abubuwa in suka tsaru bayan da suna yi aka zo aka haramta su to sai kuma suka tsaru da buran kuma yin su to shikenan to wannan babu laifi a kansu wa amilus salihati kuma suka aikata aiki na gari sun mattaqau ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا sun mattaqau sai kuma suka kuma jin tsoron Allah wa amanu suka yi imani ai ma'ana tabbatu suka tabbata Allah taqwa bisa tsoron Allah da kare wa'annan hududi din wal imani suka tabbata kuma bisa imani sun mattaqau sannan suka kuma jin tsoron Allah wa ahsanul amala kuma suka kyautata aiki والله يحب المحسنين eh wallahu Allah yuhibbul muhsinin yana sakawa masu kyautata aiki bi ma'ana annahu yusibuhum ma'ana dai cewa shi ubangiji yana saka musu saboda haka ba inda za a haɗa ana shan giya to sai an yi faɗa ba inda za a haɗa ana tata sai an yi faɗa domin tata shine cin kuɗi ne ba bisa ƙa'ida ba cin kuɗi ba wato a tafarkin madaidaici ba eh da wuya a haɗa a gidan giya ba ka ji an fasa an an fasa kwalabe an yanke yanke ba eh har yanzu tun da ake giya ba a taɓa yin ƴan giya su zauna lafiya ba haka nan kuma masu caca ba a taɓa yin wurin caca ba a rigima ba eh wani zai tafi da kuɗinsa shikenan ƙarshe ma sai ya dawo babu rigarsa eh a cinye kuɗin ya cire kayansa kuma ya sa a ciki eh saboda haka kaga cin kuɗi ne a caca ta hanya wacce take wato ba ta wahala ba kawai wani yana zaune sai cinye maka kuɗi kawai shi kenan ya ci ne kudu kuma ya ci to akwai ma wani abu da ake ce a ci to wani ai za ka ci gaba ko ya ce eh zan ci gaba to ya ai kai ba ka da kuɗi ce to na zan maka turancin rigarka to shi kenan sai ka fito da riga sai mutum ya ci riga ya baya shi kenan to idan mutum ya ji zafin wannan ciwo ciwo kuɗin nasa ya zo da kuɗin sa an cinye masa a banza ba wata wahala aka yi ba wani aiki aka yi ba kawai an wani kaɗe-kaɗe ne shi kenan aka ce an cinye kuɗin to shikenan fa sai zuciya ta ta tuko mutum shikenan sai kuma sai rigima a nan za ka samu dama akwai kwalabe za ka samu akwai wuka to duk irin waɗannan abu masu cutar da mutane za a iya samun su a wajen shikenan sai ka ji ana yanke yanke eh to shi yasa Allah tabaraka wata'ala da ya saukar da waɗannan hukunce hukunce ya fi sanin maslahar bayi eh ya fi sanin maslahar al'umma shi yasa yace haramun ne ka ayi saboda idan an yi su akwai rigima a ciki eh haka nan haka nan haka nan istiktan istiktan bil azlam eh wannan kauro da ake yi eh idan mutum masalan da yadda suke yin sa a da idan za ka yi tafiya sai a je sai a buga maka to kyauran akwai ka tafi a ɗaya sai kuma a sa ɗaya kar ka tafi idan an buga idan aka ɗauko maka ka tafi to shi kenan sai ka tafi idan kuma aka ɗauko kar ka tafi to ba ka ba eh an an kawa da shi eh to da san zamanin jahiliya kusan duk a irin wannan ake ai muna tarihin tarihin fansar sayyidina abdullah eh abdullah mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai wakatin mun san wakatin tunda babu addini eh a zamanin fatara ne duk da akwai masu wato addini hanifi a lokacin eh wakatin da aka zo za a yi fansarsa ai da kyamaran wannan wata sabba da fatawar cewa aje a sa raƙuma a sa shi sai kuma a buga wannan kyauran to haka aka yi aka buga kyauran har aka fanshi sai na abdullahi to wannan haramun ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuga aya ta sauka shi ma azlamu din haramun ne eh duk abin da za ka yi to ka kawai ka fawa za Allah ka yi eh ba wani magana ce ka yi ko kar ka yi eh ko ka yi ko kar ka yi babu shi kawai Allah tabaraka wa ta'ala abinda aka sani kawai istihara in za ka yi abu kai istihara istihara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ita ya bayar ga sanan sadanya eh a cikin tafsirin shi ga sanan har shi sa ya aka buga ta har da hotonsa lokacin nan aka buga istihara sai ta ingantacce istihara eh ba wani wanda zai ce wato ga wata istihara ba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba in dai aka samu a cikin ta akwai abin da ya saba wa shari'a eh za a samu abin da yake in an samu abin da ya saba shari'a to ne ba a magana ta yana nan a cikin tafsiri ce a wani kasa da ya ta bayanin wannan izhar a wajen tafsirin ayat na warabbuka ya halu ma yasha wa yahsa eh ana an magana ta sosai
na'am يا أيها الذين آمنوا ليبلغنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يعافه بالغيب ya ku wanda kuka yi imani la yablu wannakum Allahu bi shay'in wallahi Allah zai jarrabe ku bi shay'in da wani abu wato yursiluhu da zai aiko shi zai aiko shi lakum gare ku min sayyidin daga abun farauta tanaluhu wato wato hannayen ku za su rika wato karauto shi ai wato abun farauta a sigara kanana nunu daga abun farauta wanda hannun ku za su iya kama shi wani ma hukumin da kuma wato kibawun ku ai al kibara abun farauta su kuma manya za ku iya harbin su za ku iya harbi za ku iya harbin su wa kana zalika wannan ko ya kasance ya afku ne bil hudaybiya ta hudaybiya uhum muhaymuna su manzala da sabai suna cikin wato harama to da sun yi harama da za su tafi wato umra fa kanat al sai wato namun dawa suka kasance wa tsayar da tsuntsaye ta mishahu tana zuwa wurin su tana zai ke musu fili halihim a cikin wato ayarun zu zai alama Allah Allah ya haka ne dan ya bayyana da man ya khabu wanda yake tsoron su bilgai ba a fake halin hali ne ai ga'iban yana fake lam ya rahu bai ganshi ba fa yadda ne musaida sai ya nisanci farauta tun da an ce ka ayi to shikenan Allah kuma sai ya jarabu mutane shikenan sai ya turo shi ai shine abin da ya faru ga wato nan Yahuda da aka hana su su ranar Asabar ko an shafa da kisar su eh kullun an ce su yi su to in suka tayi su wani an aka zo a kwanakin su din wani ma sai ya je ya yi su din ko kifi ɗaya bai kama ba wani zai je ya ɗauko ƙwaya biyu wani ƙwaya biyar to amma nan da aka ce ka aiku sai kuma a zo ga kifi barjak a kan ruwa to kaga jarraba ke eh da sun haƙura sun bi yadda Allah ya ce shikenan wannan jarraba sai ta tafi ta huce shikenan sai su ci gaba da samu to haka nan wannan Allah ya ce ka ai farauta an kana cikin harama da umra ko da ko da haji to ba ka ba yin farauta saboda haka kuma da aka haramta musu farauta sai gashi da suka tafi a hudaybiya sai ga abin farauta kuma yana ta zuwa eh to shikenan Allah yake yayi musu haka ne dan ya bayyana masu tsoron sa a fake eh wanda babban famani ta da kamar ni ita dai ba da zalika falahu azabun nalim to Allah ya haka ne zai ya jarrabe su to wanda duk ita da ya Allah ki iya ba da zalika na hai bayan wancan ka hani an gabaran sa fasadahu sai wato ya farauci shi abin farautar to falahu azabun alim azaba mai raɗi ta tabbata gare shi
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم Hurum ya ku wanda kuka yi imani kar ku kashe abin farauta wa antum hurumu ku ai kuna muhurimu da masu harama da hajjin da hajji au umratin ko umra
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم to duk wanda ya kashe himin ku daga cikin ku muta amida yana mai ganganci to abin da yake kansa jaza'u misli ko kuma jaza'un mislu wato sakamako wato wato aifa alaihi jaza'uhu to sakamakon sa ya wajaba a kansa me yin sakamakon shine misalin abin da ya kashe ne da na'amin daga wato dabbobin ni'ima ai shi buhu bai kama da shi filhi rikata a cikin halitta wa fi qira'atin a cikin wata qira'a ma bi idafati jaza wa alai muta'ammilan fa jaza'un misli eh wannan kuma qira'a fa jaza'un mislu ma qatala min al'am ya ko bihi da wa ajrin يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو أكل ذلك صياما ليذوق وبال أمره ne da shi kenan ya hako bihi da wa adilin ai wato mutane biyu masu adalci ne za su yi hukunci da shi ninku daga cikin ku eh wato masu adalci mutum biyu shine za su zo su haɗu sai su yi adalci eh kamar da Abdullahi bin Abbas yace eh to lahu ma fi tulufu wanda suke da lura yumayyizani biha asbaha asbaha al-ashiya'i wanda za su rarrabe wato mafi kamar abubuwa da juna eh sune za su haɗu sai su yi hukunci eh wa qara haka ibn Abbas wa Umar wa aliyu hakika abdullahi bin abbas sai na umar sai na ali sun hukunci akan wato wasu dabbobi sun hukunci na sana akan na'amatu wato a bada badana idan wato aka sai ba mutum ya ya farautar na'ama wato idan mutum ya samu kamar wato ko barodin jimina ko kuma ya samu wato ko da ke gano jakin dawa ma idan yana zuwa to shi kenan zai bada badana wato wato shi kuma Abdullahi bin Abbas da Abu Ubaidata su kuma suka yi istiharin su a wato a a wato saniyar dawa eh saniyar dawa eh da kuma jaki na dawa to wa'annan biyan in ka rasa su su kuma in ka farauce su to ka kashe su to zaka bada saniya eh shi kuma Abdullahi shi kuma Abdullahi bin Umar da wato Abdurrahman bin Auf su kuma suka yi hukunci akan wato akan wato wato barewa barewa ita kuma in kai ka zama da barewa ka in barewa ka ka farauta ka kaje to za ka bada akuya eh kuma Abdullahi bin Abbas ya yi hukunci da ita akuyar eh da shi sai na Abdullahi bin Abbas da sai na Umar da wani su daga sahabai a bismillah na mara a bismillah bismillah to wa haka biha ibn abbas abdullahi dan abbas da sayyidina umar da wasu su kuma sun yi hukunci da akuya akan tattabara idan mutum ya ya ya kashe tattabara da su shi kenan sai ba da wasu akuya a wasu sai ya ce abinda isa suke hukunci da ita saboda wato hukuncin tattabara ta yi kama da wato wato akuya ta yi kama da tattabara wajen kwankwadar ruwa wajen kwankwadar ruwa tun da ku tai kama da ita a kwakwadar ruwa to shi kenan in ka kashe ta sai ka bada sai ka bada ita eh hadiya za ka bada shi hadiya halin hali ne in jaza ba ta min jazmin sham jaza'un ko kuma jaza'u kenan ko in ka ce jaza'un to sai ka ce mislu ma kasara ko kuma ka ce jaza'u sai ka ce misli a bisa idafa kenan baligal ba haka ba hadaya hadaya ce wadda za ta riski ka'aba ayyu ya bulugu bihi harama shi wanda zai bada ita zai isa harami zai isa harami bihi da shi fa yuzbahu fihi sai a yanka shi wannan abin da ka bayar na hadaya din fihi a harami wa yutasaddaqu bihi kuma ai sadaka da shi alama ta kini bisa miskinan wato harami wala yajuzu an yuzbaha haythu kana bai halatta a yanka shi a inda yake ba misalan ka je ka siya ba a harami ba to bai halatta ka yanka shi a can harami sai ka ɗauke shi ka tafi da shi harami ka yanka shi a ba miskinan harami domin ana so miskinan harami su amfana da shi shi ne sai ce la yuzu an yuzu ba haiku kana eh wa nasbuhu nasban su kuma na asan na ce ba kaula hu ga abin da yake ba wa udiba in kuma an dafa shi da anna idafatuhu lafziya la tufidu ta'rifan ba la tufidu ta'rifan fa in lam yakul lisayd mislu to wannan da muka faɗa na hawaye to amma yace fa in lam yakul lisayd misilon idan wani misali bai kasance ga abin farautar ba ma'ana abin da aka farauta aka kashe a wannan halin harba da ura ko da haji sai ya zama da ba wani misali da wato da ba za a samu wata dabba da sai wato kama da shi wanda za a ba da ita wato fidiya ba to shi kenan to tun da babu wannan minan na'am daga dabbobin nima wato kar usfur kamar bene ya kashe wanda rad da fara to shi kenan fa alaihi qimatuhu eh sai a kimarsa sai a kasu menene kimar benu benu ko benu ne yake ne benu gomin benu ko benu kamar benu shine usfur idan aka ce benu mutum ya harba ta faɗo ya kashe ta a harami ko kuma yana cikin harama da haji ko da umra to shi kenan sai a duba a ga to benun nan kimar wani irin wata dabba ce wata sai kusa da ita a halitta da daraja to shi kenan sai a yi kiyasin wannan kudin su shi kenan sai a sai abinci a ba mafinan harami eh ko da yake wasu malamai sun ce a a iya ma raba kudin amma dai abin da aka fi so sai a sai abinci sai a ba da shi mudu mudu saboda shari'a ta fi magana akan mudu mudu sai a ba mafinan mudu idan aka samu karewa kuma mudi a kudin ma'ana karewa mudu shine kamar an sai abincin masana an kimanta cewa wannan naira dubu ne kudinta sai aka je aka siyo masalan gero ko ko ko masara ko kuma dawa ta naira dubu da aka zo ana ba da mudu mudu sai aka samu kasar mudu wato ma'ana karewar mudu sai aka ga saura kuma wanda bai kai mudu ba eh shi kenan sai a samo suko sai a cika ya cika mudu shi kenan sai a ba da shi eh ba za a ba da shi a karya ba eh shi ne yace to kamar wa'annan kamar benu kamar fara shi kenan fa alaihi qimatu qimarsa shine akai to anan sai wasu malamai suke cewa to maimakon ai haka a dawo kan maganar waɗanda suka ce a ba da kuɗi ba sai ka tafi kana nemo wato cikon masara ko gero ko shinkafa ba eh au alaihi kafaratu ko kuma kafara ce a kansa gar da za yi wani sakamakon wa in waje da hu wato ko da ya same shi wato ko da ya same shi to sai kafara wai ce ce kafara hiya da'amu wa sakina shine wato abincin miskinai wato ku ci da miskinai min galib qutul balad da mafi rinjayen abincin mutanen garin ma yusawi qimatal jazai abin da yake daidai da kimar aljazai wannan sakamakon da zaka bayar da kullum miskinin muddu muddu ne ta bata kowane miskini eh kun ga wato a maganar malamai kenan eh maganar malamai kimar wannan idan aka karbo kudin to abin da aka fasa sosai a sai abinci sai a bawa a bawa a bawa su miskinai na harami وفي قراءة ذي إضافة كفاني ما بعد هو وهي للبيان أو أدل ذلك ko kuma misalin zalika wannan ma'ana misalin wannan shi ya tabbata alaihi a kansa eh ma'ana ko ya bada misalin wannan abincin ko kuma a'a misalin wannan abincin ne ya tabbata a kansa siyaman azumi eh ma'ana au alaihi adlu misl zalika da'am siyama eh abin da yake kansa sai wato abin da yake kansa wato abin da yake kansa shine wato misalin wannan abincin sai ya azumce shi shi ne yau jima kansa ma'ana ya sumuhu an kulle yawmin wato ya sumuhu an kulle muddin yawman wato zai azumci kowane mudu ya masa yini da misali sai aka ce wannan kima ta naira dubu sai aka je aka siyo shinkafa ta naira dubu da aka siyo shinkafa ta naira dubu sai aka ga wato ta bada mudu biyar ko mudu shida ko mudu bakwai shine ka'idarta to shi kenan sai a bada ita to idan kuma mutum bai da wannan kuɗin sai a je shi kenan sai a je kuma mai sai da shinkafa to Allah ka taimaka maka mana za mu awo shi kenan sai ba sai a auna wannan kuɗin in da za a sai shinkafa goma shinkafa ta naira kai dubu to shi kenan zai kama mudu nawa sai a auna ya bada aro a auna sai a ga ai mudu goma ne to shi kenan sai a bar masa kayansa sai a zo shi kenan tunda mudu goma ne to shi kenan kullum zai kai mudu ɗaya azumi kaga ya zama azumi azumi goma kenan to shine za ka yi shine abin da zai zama fansa to shine yake cewa an kulli muddin yawma wato ka azumci yawma yini an kulli muddin da kowane mudu daya wa in waje da hu eh wato in ya samu kuma wato abin da zai bada abincin to waje ba zalika alaihi wato wannan ya waje ba kansa wato anan za mu fahimci cewa wato an fi son dai a ci da miskinai eh saboda ciyar da miskinan yana da fanaloli masu ɗanbin yawa eh shi yasa wasu ka fara za ka gama an ma fi cewa a ce a ci da miskinai eh domin kai azumi naka ne kadai amma an kai ci da miskinan to kai kai ka fara kuma ka samu lada kuma miskinai su samu abinci eh liya zuƙa ba da amali duk an wannan ne dan mutum ya ɗanɗana nauyin sakamakon wato lamarinsa ai alazi fa alahu wanda ya aikata shi wato yayi laifi to dole a ɗanɗana masa wato a ɗanɗana masa sakamakon laifin da yi shi ma isan cewa laifi ya yi afallahu amma salaf amma Allah ya yi rangon ga abin da ya riga ya ninka tilastaji ga wato kashe abin farauta kabla ta harimi ya tun gaban a haramta shi to Allah ya yi rangon tun tun kan a haramta aka kakkashe to wannan ba komai ya huce ومن آدى فينتقم الله منه wani adali wanda ya koma ilaihi zuwa gare shi ma'ana ya koma bayan haramcin nan ya zama nan yana aikata wannan farauta to fayanta imullahu minhu Allah zai hukuma da zai Allah zai masa hukuma والله عزيز ذو انتقام Allah mabuwaye ne ai bai rinjaye ne a bisa lamarin sa ba mutum hukuma ne ga man asahu ai man asahu ga wanda ya sabe shi wa ulhiqa bi qatlihi muta'ammidan fi ma zikra al-hadaw an rikar da wato kisa na kuskure wato a cikin kashewa da yin kashewa ta ganganci ma'ana ka fara wato idan wato ka tafi ko da kisan wato da abin da ka kashe ko da bisa kuskure ne to shi ma dai sai kai ka fara sai ka biya shi ne ce an rikar da wato wannan wato haɗau wato bi katili da kashe shi mutane da ganganci shi ma zuciyar a cikin abin da aka ambata wato a haɗau shi ne na ibul fa'il din أحل لكم صيد البحر وطعامه an halatta muku ya ku mutane halalan wato halacci halalan kuntum wato kun zama wato marasa harami ne halalai ne ku wato kuna warware ga biran wato wato yin harama da umra ko da haji an more ne ko kuna masu ihrami da umra ko da haji to an halatta muku ku ci saidul bahari wato farauta abin da yake kogi da an ta ku luhu ku ci shi wa huwa ma la yishu illa fihi shine wato abin da baya rayuwa sai dai a cikin wato ruwa kasta maki kamar kifi bihi la yishu ma yishu fihi kamar wato sabanin kuma abin da yake rayuwa fihi a cikin kogi wa fil barri kuma ya fito fili sarari kuma ya rayu kasar ɗani kamar ƙaguwa to wannan wato shine yake ba za ku ci ba amma duk abin da yake cikin kogi in dai a kogi yake rayuwa to ya halatta wato ku ci shi in an farautar shi ku ci shi amma in za a ce yana rayuwa a kogi yana rayuwa a fili to ba za ku ci ba wada amu da abincinsa shi abincin wato abin da abin da shi ne cikin kogin yake ci ai ma ya tsazifu shi ne abin da yake jefo shi mai tambatacce shi ma wato an halatta muku ku ci tunda idan aka idan Allah ya jefo muka abu daga cikin ruwa ko mutacce ne shi an ce babu wato mushi a cikin sa ko kifi ne aka kawo shi a ruwa in ya mutu za a iya ci mata'an mata'an lakum walis sayyara mata'an ai kamci an jiyawa daɗi ne lakum gare ku sa ku nuna ku ci shi walis sayyara shi ga wato masu matafiya ma ai almusafiri na matafiya ku daga cikin ku ya ta zawo dunahu su yi guzurin su tafi da shi وحرم عليكم صيد البر ما ma dumtum hurma kuma an haramta an haramta muku farauta abin da yake na sarari huwa ma la ya'ishi huwa ma ya'ishi fi shi ne abin da yake rayuwa a cikin wato sarari din min alwajin daga namun dawa alma'kulu abinci to shi ma an haramta muku an tasiduhu ku farautar sa ma dum to hurman muddin da kuna cikin masu muddin da kuna wato cikin harama wato da haji ko da umra walau sa da hu halalun da wanda yake halacce wanda shi baya haram bai baya harama da umra ko da haji ba da zai farauto shi to fal muhrim akluhu shi mai harama da haji ko da umra zai iya ci tunda wanda ba shi muhrimi ne yayi ba wato wanda ba muhrimi ne bai wato shi yayi faranta to kai da kake ihrami ka iya ci kama bayyana su sunnatu kamar yadda sunnan manzo Allah ta bayani واتقوا الله الذي إليه to ji ترجعون tsoron Allah da za a taro ku zuwa gare shi amin amin amin amin amin amin sallallahu alaihi wasallam zai tsoro ka zuwa inda
لا تلفاتي أكو أكو